أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahalin suna jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau mana 26 ga wata na safar hijira shekara 441 wanda ya dace da 25 ga watan goma shekara 2019 yau insha Allah muna dai cikin tafsirin suratul hijr mun tsaya aya ta 50 a darasi na karshe kin za mu tashi aya ta 51 insha Allah kayan nan akwai tambaya guda biyu ɗaya tana maganar cewa iya da kanti na kayan saidawa iri-iri to maganar zakka yaya zai zakar wannan kaya zai aiki da farashin da ya so ko wanda yake saidawa ko wanda yake farashinsa a yanzu a takaice dai matsalar kurin cewa farashin da aka siyo ko wanda za a saida don wannan matsala ce zaka ji malamai suna saɓanin fatawa kan shi abin da ya kawo hata malaman suna abin da ya kawo sababin irin wannan saɓani wanda ya karanci kaman imamun minna da albani ma isma taliki ya yi manganu na magabata akwai saɓani akan zakar uruza da tijara saɓani akan zakar kaya wanda ba kuɗi ba ba kayan gona ba wannan saɓani na magabata shi ya kawo misali shi albanin rahimahullah ya ga shi a littafin shi bayanin ma da yake yi ya ga magana a cikin dukiya ta irin tijara ba kuɗi ba kayan gona ba wannan zaka da ake kaddarawa dinare kaza jika kaza iya gabata ciki illa zaka mutalaka kurin yin sadaka alal talaka wannan ya kawo hujjoji na magabata cikin malaman tabiya masu ganin babu nasi kararar zakka ta udul tijara irin wannan sabanin shi ke kawo to in aka ce za a yi zakkar kayan saidawa za a yi aiki da kayan da na so kayan wannan akwai matsalashin lokaci zai yi so kayan misali jika hamsin hamsin yanzu yau ya koma jika arba'in ko jika talatin ana samun hakan zan iya cewa yadda nake saidawa yanzu iyawa ina saidawa jika 20-20 in na hudda shi kayan shirin ishirin nan kwana biyu yawa ya yi kasa goma goma sha biyar biyar ko ya hau wannan dalilin sa irin wannan matsalolin sa irin wani ya ce a yaki da aka so to amma irin wannan tsakatsakiyar magana kan wancan magana da shi yake yi mutum yana iya kiyasi ya ga wannan kayan da ko ta lalace ya nawa ko ta lalace misali ana san amsalin kasuwa ce ya kaza ya kaza kurin dai kiyasi gaske magana kiyasi ne wanda za a yi kwatance na neman dai sarki wani haƙƙi na Allah ko huta daga cikin laifi kun a yi kiyasi a ganin wannan kayan zai don babu gaskiya irin irin na dina ko kayan gona shi ne ke da magana da tadi wannan rashin wannan madaushi zaka yanzu suke saɓani akan fito zakka ma gaba daya akan kayan saidawa haka dai kenan abin da yi kullum mutum ya kokarin huddawa dan dai baka asara ba ka samu lada kuma ka daga cikin shakka kenan dai mutum ya kiyasin yanzu ga wannan kayan gaskiya dai ko ta lalace ya kaza shi ne abin da dai wannan ala sai ta biyu maganar dan uwa ne san ko ya jin wa'azi ne yace ya kaman abin da ya fahimta na wa'azin da ake yi to a cikin kungiya biyu wace zai shiga ta izala da ahlus sunna da jama'a da izala da ahlus sunna da jama'a wace zai shiga eh eh an wa abin da yake kawo haka akwai wani abu wanda wasu jahilai suke hodi kuma kai ma daga sanin yaka yarda yaka mai kauya wani kai zai mai mummu ya zada miki kana ne zada miki za ta maka mai zada kake wani ya san sani ma'ana magana wa ma ya zai haka ko shi zada ki mu zada miki mai zada ya kamata wani kuskure ne mutane ba su fahimta ba suke yi kai da ka fahimta sai ka mutum wannan bayani zala kake abin ba zala ba nake musulunci nake sunna qur'ani da sunna qur'an eh zala zala kungiya ce mai wazi ai wannan aiki qur'an izala kungiya ce ba addini ba kuma na muku bayani babu addini izala babu addini izala izala kungiya ce mai kira zuwa ga kitabu sunna ala fahimu salafu salih shine aikin wannan kungiya babu addini suna addini izala ke da mutum irin wannan fahimta kai ka fahimta abin da ake ne yi mishi bayani wannan babu addini da ake shiga irin na ɗariƙa a baka ga shirin da ya baka ga mai baka ga mai hudda kan ka zaka wuta a'a kungiya ce kuma wani kungiya hakikanin ta tana Najeriya a Najeriya ce kungiya ce mai wa'azi mai da'awa wanda alherin da'awa ta ya kama nan muka fahimci Qur'ani da Sunna Allah saka masa alheri a nan ahalin suna da jama'a da muke gani ana a bayan mu kayan a yi ƙungiyar yake irin suna wannan musa wannan markaz gin markaz ahalin suna da jama'a don nan ne cibiyar suna da makarar duk wani a kai a kawo suna da makarar nan cibiyar ta ko daga na ka zo an ce maka zo nan kin shi za ka sa nan markaz cibiyar da santar santar ahalin suna da jama'a ko ta ƙungiyar da ke zo nan tushen ka ne tushe ne na na sunna da magana ba da mai dole kungiya da kai asunar jama'a ai kungiya da sunan asunar jama'a amma ta biyo bayan wannan sunna kenan ba wannan ba sunan kungiya bane ba sunan markaz kin ne kenan coach kungiya ba ta abin da zaka gurin ka tsaya ɗan uwa kullun kiran ahlus sunna da jama'a ko in ce suna na izala kurin kira ne ake yi malamai ke yi mutum ya wadatu bautar Allah yadda kai alkawari la ilaha illallah muhammadu rasulullah kurin ka tsaya wannan alkawari da kama Allah bautar Allah babu abin bauta da gaskiya sai Allah muhammadu shi kuma manzo ne na Allah kinan baka bautar Allah he yanda Allah ya ce yanda manzon da Allah ya koyi baka aiki da naka da haka naga ana yi ba ruwanka da bid'a shi ne zaman ka ahlus sunna wal jamaa ko zaman ka dan izala a wannan kungiya amma mu gane kenan kai mun ka gane wani ya zala ga abin da ake ni babu addini mai suna izala hace iya izala a wani kungiya ce mai wa'azi mai da'awa ahal suna jama'a kungiya mai zama irin wannan wa'azin na kitabu suna suma kuma ala fahimu salafu salih yan wahata ɗan ɗariƙa zai ce ƙur'an bai da kan ƙur'an da sunna amma zai yi wata fahimta ta wani ko yanzu ma ce daga aya kaza ya fahimci kaza a bauta ma Allah kaza shine hadarin to amma ahlus sunna wal jamaa duk abin da kai na ibada ya zama iya da tushe Allah ya ce annabi ya ce a aikace manzo Allah ya ta kaza ba yin ibada da kiyasi an kama na an kama na wannan shine kenan na dan uwa ka gane kurin kana na musulmin ka musulmi kake dama cikakke musulmi abinda ake nema gare ka ka wadatu da qur'ani da sunna akan fahimtar magabata na kwarai Allah sa an gane za mu tashi aya ta 51 insha Allah rahama bismillah هل أتاك رزق نبي وأنت في إبراهيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونبيهم عن ضيف إبراهيم ثم وزام جدي مغانا من إبراهيم عليه السلام أتكن القرآن يريد داما ganin shi ne baban annabawa wanda wannan iya karantar da musu darussa a cikinta sai Allah ke sha manzan shi wanda bihim ka ba su labari akan an dafi ibrahim kan bakin ibrahim alisalam wannan baki baki ne na musamman ba na yau da kullum ba sai ke gaya maka abin da yawa kan kan wannan baki idza dakhalu alayhi faqalu salama lokacin da suka shiga wajen ibrahim alisalam sun mai irin daman sallama da duk masu imani sallama ta assalamu alaikum to ya nan duk da nan ba magana amsa sallamar sai Allah ce qala inna minkum wajilun sai ya ce mu dai kenan gaskiya muna cikin halin tsoro game da ku ne ma qur'ani ka ɗauko nan ka ɗauko nan yake gama yake baka ta masala yake gane masala a kusa nan kurin ya kawo magana tsoro ba sababin me ya kawo tsoron me ya kawo tsoron kuma irin wannan sallamar suka za mu samu amsa a wani wuri wani idan za mu koma hud kayan hud cikin zariyat inda Allah ya kai jan hankali na hal ataka hadis da Ibrahim mukarrami هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه فقربه إليهم قال ألا تأكلون na'am hasbuk nan Allah subhanahu wata'ala yake cewa hal ataka hadisu fi ibrahim al-mukarrami na ya mana ma irin matsayin bakin yanda ake karama bako yace shin labarin bakin ibrahim bai zo maka ba mana ya zo maka wani an san an ce an ya shiga ana kana mata da tashawu dan a ja hankalinka a baka labari wani labari ne an so a ja hankalinka wannan ko da biya a ko a hausa akwai wannan kalma na san baka na kai wani abu sun ce wani ni ka ga abin da aka yi jiya ka san baka na ba gani ba amma da ganin haka san ina so in baka labarin kama a gaban ka aka yi shine magana a ji hankalinka a baka wani labari shin labarin baƙin ibrahim bai zo maka ba ya ce almukaramin baƙi abin karramawa kenan kwaye a nan akwai wani wuri ne wanda aka karanta da kai da girma baƙo da karama baƙo da iya cikin ɗabi'a wani bawan Allah ibrahim alaihissalam girman baƙo idan dakalu alaihi faqalu salama qala salam aw munkaru suna shigowa gaisuwa ta musulunci sun mai sallama ya mai sallama malaman bayani na cewa kalmar mai da qala salamun da fataha ga zamta da damma tana ba da dawan musabat mana usubut ta yi karfi wajen jawabi akan ma'anar akan tarsu shi da ya mai da sallama kamar suka mai sallama ta kan mun karo to wannan a wannan wuri an mun samu dai cewa gashi baki ne abin karamawa ya yi sun mai sallama ya maida da mafi kyawun sallama to a bayan haka Allah ke cewa farag ila ahlihi nan yanzu baki na zawa ana gaisawa karamci na kaka kasa ko ba su duya mutum na adam zai gidanka ko bako bai so ka sha wahala iya waɗanda zai gane za ka zai ya hana ka to wannan cikin karama wanda ya saba yi bai so ma su gano me za a yi alata fara da ila ahli sai dan sulale ka san amma amma ba gano ba sai sulale wuce wuta ba tare ba shawara su amma me ta ila ahli yadda ya koma gida kenan zai suke nan me yazo fa ja'a bi ijlin sabil iya zuwa he nemo a cikin dan murka yidi wani mai mai ko sai ce eh ya je nemo aka gyara can zamu je aka ya kawo da marakin shi da faqarabahu ilayhim ya zo da wannan dan maraki ya kama baki wanda kuma ya da wani alama dai ala ta'qulu anan ne fa auji da bilim kifa tsoro ya kama shi a can hud zamu gano me ka tsora
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ na'am ta alaka cewa wala qad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qala salam qalu salaman qala salam Allah ce lokaci hakika manzanninmu nan kenan mala'iku ne dan gane wannan bakin baki ne na mala'iku laka tabbatar maka wala qad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra bakin mana manzannin mu wannan bakin kenan baki ne manzanni mala'iku ne daga Allah subhanahu wataala sun zo ma ibrahim bil bushra da bushara bishara ko an ce bishara a Hausa an sani wani labari mai dadi mai faranta rai muna labari ba salam iya cikin wani hali na ya yi hijira ya bar dangin shi ya bar kowa da kowa ba shi da kowa sai Allah sai ya matar ta imani da shi sai Lut kashin shi ma Allah ya koshi to a wannan hali wannan baiwa wannan wani tsohon matar shi Allah ba ta aiwa ba bayan lokaci ya samu ya samu Hajar wai Annabi Isma'il bayan ta ayu ya kai ta nutsu ta sanar doguwa ya kai wannan mata amarya ta baya a can maka yanzu iya nan tare da wannan tsohuwar mata wadda bata samu aiwa ba kuma ta ce farko mai imani da shi yanzu na tare da wannan mata ne ita wani tsohuwa uwar gida tsara mai imani tsohuwa mai imani yanzu tana suna tare da ita ne a inda ya take a nan ne Allah ya yako da mala'iku suka zo a siffar mutane eh manzannin ubangiji ne amma na mala'iku sai lokacin suka zo da wannan bushara zuwa ga ibrahim a.s. ƙalu salama ƙala salam suka mai sallama ya mai da sallama da suke nan an karantar da mu baƙi ne amma na mala'iku Allah ce fama labisa an ja bi ijilin hanin ba a ɗan ji ba nan ba a ɗauki dogon lokaci suna zawar mala'iku wannan baƙin suna zawa ba tare ba da ɓata lokaci sai ka ya zo bi ijilin hanin wancan ɗan wani ya ce samin mai kiba ashe mai shi akai gasa shi akai eh ya sa wuta a samu wuta sai da hidima ka yi yanzu sai da aka yanka aka gyara aka gasa to ko ya kawo wannan baki da ijlin hanin dan bariki wanda yake samu aiwa kuma ta kuma hada gasheshe yanzu kenan ya kawo baki abinci me ya kawo tsoro tun aka ambata falamma ra'a aidihim la
tasma أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط نعم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم lokacin da ya lura ya kama riki a gashe ya ajiye gaban baki da ya lura ya ga hannunsu la tasil ilai bai kaiwa ga wannan nama sai tsoro kenan ka san ana gudun nan mutumin ya mugun ba ya zo ka zo mai ana ba dan kan mai sama sai ma rahama sai ka taba kanka kinin yi tsoro ka ba shi ka aje miya gun baki ne dan ya ga abin da ya na karamawa ba sa taba na kira ya ɗan kyamata tsoro sai ya kama shi a nan kenan ganin ya tsorata ko wani tsoron hal ana gane tsoron a jiki shi wa auji saminin khifa tsoro ya kama shi daga waɗannan baƙi da ya ba abinci suka ƙi ci kin sun lura ƙalu la ta kafa daga za su kwantar mai da hankali cewa la ta kafa kaka ji tsoron komi kaka ji tsoro ibrahim kaka ji tsoro inna ursilna ila qawmi sai suka ba shi labari kenan shi ma bai gane komi ba bai gane mala'iku ne ba sai bayan wannan tsorodoji suka ba shi nutsuwa su manzanni ne daga Allah amma zuwa ga ina zuwa ga wannan wanda ya imani da cikin farko wanda suka hijira tare an ce ɗaji da lutu to yanzu kuma ya san da mushkilar lutu ibrahim alaihi salam iya labarin fitina sabuwa a duniya wanda ba ta yin ba lutu alaihi salam ya gamu da fitina ta yin luwaɗi ya yayi sun kiya yanzu lokaci ne yayi kenan na gamawa da waɗannan mutane tun da yawan shiga mala'ika bai zama da masu mala'iya a zuwa kafa ana shigan saka a yana kenan lokaci yayi suna ba shi labarin cewa an aiko mu ne zuwa ga lut ita wannan mata umaratu qa'imatun fadahikat qalat ya waylata wa imra'atuhu qa'imatun فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب نعم ألا تقول مرأته قائمة lokacin da ake wannan tattaunawa matar shi tana tsaye a wajen waɗannan mala'iku da ake tattaunawa sai ta ji labarin an zo za a gama da mutane ba zai ka dariya ya ta kama ta nan da ya ta farin ciki za a gama da mutanen manza ba zai ka to ita wannan baiwar Allah wadda ta yi dariya mun san da yadda tsohuwa ce mai imani wanda fara imani da shi Allah bai ba ta haihuwa ba tsawon zamani na malaman tarihi na cewa shekara goma tara zuwa da wani abu ne ba kasa da goma tara wanda an ga an kare maganar tsaiwa ta kare ta dangana yanzu ya zama da suka bata tana tana tana wani dariya Allah ta fafashi na bisa ya ka bata bushara da samun da hada hada sunan nan aka bata bushara da samun da ishaq ba ba kare ba wa min wara ishaq yaqub kin wannan da ne mai albarka cewa shi zai zama da mutum sai kuma wannan dan bayan shi ma akwai wani annabi suna yaqub dan annabi annabi yaqub na isra'il shine dan ishaq dan da muka ce a Hausa banu isra'il banu isra'il suna ne na yaqub iyan yaqub kenan kenan wannan da yaqub shine Allah ya ma albarka da dukkan da annabawa da suka zo zuriyar ishaq sun hoto ta zuriyar yaqub sai kuma suna a ta annaba a ta annaba banu isra'il ko ta banu isra'il tushen ishaq ne eh kaga jin tsohuwa daga baya abin ya zo an wata dukkan iya annabawa duk abin da ya biyo bayan sa kuma annabin ne da iya da aka taiwa iya iya aka bayan sa kuma shi Allah ba shi da aka ce kuma annabi annabi Yusuf duk da magana cewa Yusuf su ne ba duka bane annabawa Allah ba na wanda ke da annabi Yusuf shine annabi Allah tabbataccen abu kenan dai wannan zuriya daga nan Ishaq da annabin da ya zo bayan bayan bayan bayan ibrahim salam bayan ibrahim bangaren ishaq suka zo ɗaya ya zo tamkan da suka gaba ɗaya shi kuma zan allah ya zo ta ina ta bangaren ismail shi ɗaya shugaban gaba ɗaya na annaba gaba ɗaya sai ta bangaren waccan ismail amma sauran annaba mafi yawa sun zo kai ta duka ma bayan ibrahim sun zo ta zuriyar ishaq shi na kita kenan da yahudawan kenan mace da larabawan ɗan uwa da ɗan ƙane ne larabawa bangaren Ismail zamta Yahuda ko Bani Isra'il bangaren Ishaq din Ibrahim alayhi salam ke zo na tsohuwa an ba ta labarin samun da Ishaq kun bayan Ishaq za a samu Yaqub tun jin wannan magana tsohuwa قالت يا يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالت يا ويلتى وتتي كيتنا ويو متى ويو ni yanzu a alidu ana ajuz shi yanzu ni zan ayu wa ana ajuz kuma ina tsohuwa kaga akwai mamaki can cikin cikin zariya ka fara da imanu a tudu sarkin farko da bakala ta hiyar zuwa kin can cikin zariya Allah ce ta tashi haka sai ta tunkaro tana iyo
فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم Allah ce fa aka bada mana tufi sarratin matan Ibrahim sai ta tunkaro tana ihu tana kururuwa fi sarratin fa ta wajen ta biji huskarta ta mamaki ta biji huskarta an zan labari ne ta biji huskarta ta ce ni za a yi an ajiyar suna kin ni za a ina tsohuwa kuma tsohuwa ma a kin wanda ina budurwa ma ina ma sabuwa ni a kima ce ba na a kin ba ta wadda ba ta aiwa can daman tana karaman ma ba ta ce wadda ba ta aihuwa kuma a yanzu a ce in aihu ina tsohuwa qalu kadhalika qala rabbuki innahu huwa innahu al-hakim al-alim كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم suka ce qalu kadhalika haka nan kina tsohuwa bakarariya da juriya haka nan qala rabbuki haka nan ubangiji ke faɗa shi kuma wannan magana innahu huwa al-hakim al-alim eh goni ne kuma matsani shi yace za a yi shine ana gina take ya wailata ta ce kai tona a'lidu ana ajuz ni yanzu zan ayu ina tsohuwa wa hada ba'di shaykha kuma wannan miji nawa tsoho abin akwai fasiki eh ni tsohuwa mijin tsoho kuma aihu inna hada la shay'un ajib ce gaskiya wannan lamari wannan lamarin aihu abu ne mai tsanin mamaki ajib abu ne mai tsanin mamaki da suka ce mata kalu قالوا أتعجبين من أمر الله ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد
kalu a ta'ajabina min amrillah tsaro Allah yanzu kina mamakin lamarin Allah mai magana wa Allah ne kina mamakin al'amarin Allah da rahmatullahi wa barakatuhu alaikum jin kan Allah da ramar Allah albarka Allah ta tabbata a gare ku ahlul bait yanzu kuma musu addu'a Allah muku albarka kinan gidan nan mai albarka eh innahu hamidun majid shi Allah mai wannan magana abin yabo ne mai girma ne shi yace za a yi kuma karkashin wannan malamai ke kawo masalar matar tana nan wannan hidima da ake nan maganar karfan bukari babi na musamman yayi babu kyawun mar'ati ta fi al'urs daga ta ala rijal yake magana mace ta tsaya ta yi hidima ga bakin mijinta wannan zamu ce na addini da al'umma ce kayan mu yace imam buhari ya babu ya kama wani sahabi na ga usaid usaid asaidi lokacin yake ce da ya arme da ya amarya imam buhari ruwa ya kawo babu na musamman yayi kan hidimar mace balle ana aka yi angonci matar ta hidima ta kawo abinci ga baki sai ya kawo wannan na cikin tafsir na kawo magana ta cikin tafsir wani aya cikin hudu tana kawo wannan magana ta mace hidimar mace akan baki mijinta imam bukhari ya kawo wannan usai sa'idi yace lokacin da ya almi ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai gidan shi aka yi walima abincin da aka yi yace ita matar take ka abinci tana ajiyewa ita ba mun ta anar da sabbin hidima haka kenan anan idan mace tana cikin fitira ta musulunci ba tsaron wata fitina ba laifi ta kawo abinci ga bakin mijinta alƙashin wannan babu da malam bukhari yayi kuma kan wannan magana ta da wannan zamu ce wani ta mace ba mu ba nan dai dole mu baiwa Allah dai kenan tana nan da ita aka yi hidimar yanzu wannan baki baki ne daga Allah subhanahu wataala na mala'iku ka san kima Allah dibo mala'ika kiran kaga canzawa yake yanzu a siffa ta mutum kuma da matsayin shi na manzon Allah bai gane ba mala'ika ne kiran da kowa ka shiga kamar da manzon Allah sallama yanda mala'ika jibril manzon Allah na iya raye sabbin sirra nan mala'ika jibril ya zo a siffa ta mutane wani sabon ba su gane komai ba amma shi manzon Allah ya gane yanzu tambayoyin abin da zai haraji tambayoyi akan islam ko akan rukunin imani da na musulunci ko da isan kan ai duk wani kowa ya gan shi amma suna ganin da ba su san ba wane ne ba suna ga suna ganin bala ce bala ne cikin farin kas cikin kaya farin kas cikin kyakkyawan shiga shi ne ke bata mamaki na ɗaya suka ce bako ne ya kamata bako a ƙarshe ya yi jina-jina ya fi tutu ba za cikin sahara to suka ce mutum ya zo cikin fararen kaya tas cikin kashi cikin farka ma ba wani ɗaya alama wani a jikin shi amma kuma sai a cikin babu na zai shi shi ne suka suka mai wani gallo akwai abin mamaki da zai tambayo shi ya ƙare kaf ya ƙare ya juya ba san abin da ya ciki ba san kowa sai bayan ya ƙare ya kwana manzala ce zo kira wuce suna leƙa babu ya bace ce dama ce mala'ika jibril ne ya zo ce karantar da ku addini haka irin mala'iku an ga mala'iku a badar haka jiya na kasa malaka jibril yakan zo wajen manzo Allah sifa ta hikiya jiya ta kalbi jiya cikin sabai ne mutum ne mai kyakkyawar kama za ka zuka sukuwa nan da yake diya ne ba diya bane ba malaka jibril ne sai rasul da nan da suku diya kansa da diya kansa tan nace ba diya bane ba malaka jibril ne zo ke suna shiga ta mutane irin mutum shiga suka ma ibrahim wanda shi ma bai gane ba sai daga baya sai aka mashi labari cewa mu manzanni ne ubangiji yanzu kenan an ba ibrahim bushara tsohuwa ta ji bushara kuma ka an ta kace mamaki al'amarin daga Allah yake daga mai hikima masani shi wannan bayanin kai ba ruwanki ba haka za a fara kina tsohon iya tsohon haka Allah kaddara za a samu da yanzu bayan tattauna fallan ma zahab Ibrahim Rawu فلما ذهب فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب ya ce falamma zaba an ibrahim rau zai bin alaihi salam yanzu zai kera maganin tsoro ta wuce ya gane da zuwa ke tattaunawa ga bishara ta zo da ya samu nutsuwa shin Allah ce falamma zaba an ibrahim rau lokacin da tsoro ya tahi ga ibrahim gidan tsoro ya bar shi waja'atu bushra kuma ga labari albushir ya zo yanzu kuma ya gashi jadilu na fi komai sai gashi da gashi ko magana tattaunawa a wannan zamu ku zan halaka da mutane lu inna fiya luta a cikin ku lutuwa sai na alim baziya yace a cikin garin ku halaka da garin lut alhali a garin aku lut annabi Allah sai na alim man fiya min ko min ka san suwa cikin garin ga ga ga wannan labarin lut a cikin garin kada ka wannan labarin lut a gari mun yi ka sanin suwa yi a garin shi ya kamar za a halaka da gari da annabi Allah lut mun yi ka sanin suwa yi a garin zai da shi bai halaka kenan bayan wannan tsoro ya tafi ijadun na fi kamlu sai ya shiga tattaunawa cikin lamarin annabulu ka halakar da su kaza kaza dai amma labari dai kai damu sai san su waya cikin garin Allah ke bar Ibrahim inna Ibrahim la halimun awwa kun mune Ibrahim salam bawa ne mai hakuri mai kaskantar da kai wajen addu'a bawa ne mai komawa zuwa ga Allah la halim kuma awwa kun munib yanzu bayan haka kace ya ibrahim يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود yanzu suka ce ya ibrahim a'rid an hada wannan magana ta lut mana ka barta ka kaula kan ka saba kanka lafiya magana lut ka saba kanka lafiya ka barta an riga an kare innahu qad ja'a min rabbik yanzu umarni ne zikun abu ne yanzu lokaci yanzu umarnin ubangiji da na halaka ta su yayi innahu atim azaban ghayr mardud yanzu lokacin azaba ce ko azaba wannan ba a ture ta ba a fasawa mun kuma mun zo ake ne kuma mun zo ake ne kuma mun zo zartarwa ne kuma an rige an kare wani umarni ne wanda ba a koma bai ba a koma baya Allah ya hukunta karshen su ya zo wannan magana ce ta annabin Allah Lut to zamu ji labarin ci gaban karatun mu yanzu dai dan Allah ce iz dakhalu alayhi fa qalu salama qala inna minkum mujlun yanzu mun san me da ne tsoron ko ya ci gidan tsoro ya tsoro qalu la la la tawjad inna nubashirka bi ghulamin alim akan sanan ba suka ce karanta قالوا لا قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم me yace قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون Allah ya ce qalu la tawjan anan kenan da ya bada magana tsoro iya tsoro aka ce kakka ji tsoron komi inna nubashiruka bi ghulamin alim nan ana ba labarin siffa yaron wannan wani yaro ne mai ilimi alim alim ne masani ne dan annabin Allah ne annabi ishaq alim ne qala abashar abashartumuni alama sai na kibar kenan ba magana matar aka zama ta jaje ko ni tsoho tso ashe shi ma mijin yayi mana magana ta tsohuwa shi ma Ibrahim kin yanda zai jaje tsohuwa mijin tsoho shi ma ya kai wannan jaje a bashar tumuni alama sai na kibar za ku ban bishara ta aihuwa ba na girma sai na ga tsoho tsohuwa ba na ba na biya ba shi da yana Allah ya ma ya iya ga ya za a yi bayan tsoho ina tsoho za ku ban bishara ta samu ta ina tsoho sun mutu a kan ka zaka mai labarin me wannan labarin wannan labarin ne irin bushara ce a kan a kan kuma irin bushara a kan me zaka ba irin bushara ta da a wannan hali nawa qalu bushara قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين
قال قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون yanzu kenan shi ma da ya mamaki irin wannan bushara ta samun ɗa a matsayin shi wannan shekaru nashi a ce zai aihu iya ganin akwai matsala akwai mamaki shi na ƙalu ta mishi inna bashar ƙalu bashar naka bil haq ibrahim wannan bushara ma bushara ce ta gaskiya ba wasa bane ba ba wurgi cikin magana bashar naka bil haq bushara ce ta gaskiya tabbas haka zai wakana kun falata kun muna kantin kada mun kada cikin layi masu yanke kamar kada cikin layi masu masu masu yanke kamar rahama Allah kada cikin layi masu masu mutuwa ta alheri a kaka haka shine qal kuma ya kasance da shi ma da kanshi ya tunda magana tsale sun me kenan tambihi na kada cikin layi masu yanke kamar rahama ta Allah qala wa man taqum alhamdulillah yace waye zai yanke kamar wa man taqum alhamdulillah wane ne ke yin man taqum alhamdulillah yace wa man taqum alhamdulillah wane ne zai yanke kamar samun rahamar ubangiji illa dalun ai batattu kenan batattu marasa alƙibla sun suke yanke kamar samun rahama ta Allah kenan da ka zama mai imani kullum ka yi hatan alkhairi a wajen Allah ka yi hatan rahama ta Allah jinkan Allah gare ka amma ce a wani hali bawa ke hatar alkhairi ka zamanto bawa ne na kwarai tsakanin kai da Allah ba matsala kai kuma imani kuma Allah bai tozartar da kai kaga ce zaka zama dan shigantaka kai abin da ga dama kuma kace zaka samu abin da ke so wannan matsala ce nan kenan kai kanka ka sa alaka ba alaka da Allah bai wa Allah maka samu sani ka san Allah bai sunna Allah cikin bayi bai tozartar da imani ba ka cikin mugun hali kuma ya san mai imani da misali mutum ɗauka kisa da mutuka na kullum muna kata ta wannan ta wannan uwais ba sabi ko uwais wasan kayan wani wannan bawan allah na wannan bukuncin bukuncin bukuncin sa'i dure a ga ba annaba ne ba amma imanin shi da allah alaƙa shi da allah ya san kurin allah bai kurinta da shi kurin an mai sharrin cewa kayan ɗan zina kayan zina ko ya gabani hujjar shi ba allah ba ko ya ce a kawar allah ka allah bai ji wayi ba bai wayi amma alaƙa shi da allah imanin shi da allah allah bai kurinta da bayan allah ya ce kurin a kayan yaro a zanen goyo bayan ya yi tsalla a ka abin da ka ce ya ɗaura hannu kan cibin yaro ce yaro mana abu waye uban ka yaro ka ganin ƙarin imani ne ya tada Allah ne kurin kuma Allah ya huta shi yaro ce wani ne babana ya magana kenan akwai kenan mai imani bai kamata ba ya rika yanki ƙarar rahama ta Allah a ka zanto na ƙwarai kuma ka fatan rahama ta Allah sun Allah ce bai cuta da bawa rabai kina ce musu kenan wa yake yanki kamna da karama ta Allah in ba batattu ba yanzu na Allah ce gaba bayan wannan قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إن يعلمونها لمن الغابرين قال فما خطبكم أيها المرسلون yanzu bayan duk wannan bushara bayan tattaunawa yanzu ku waɗannan 'yan saƙo mai batun mana yanzu kuma da me kuke tahe zai su yasa mai bayani dalla-dalla yaya ne za a yi yaya ne ya sauji labarin tafiyarsu qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin mu dai an aiko mu ne zuwa ga waɗannan mutane mujrimai kenan shi kaman akan hanya ne da fasaji na ka biyo a kwar bishara akan hanya ne ta yi ku zaka zai ku biya gidan Ibrahim ku ba shi bishara ku huce ma babba ajizu ga ayyana labari ta kuma ajizu zai ta azaba ta zama wasu eh azaba ta zama wasu a can a hudu wasu to nan kukurin labari ne kudin bushara ce aka ba ibrahim yanzu bushara ta kare yanzu a ta wajen musulunci aiki abin da ya kawo su suka ce inna ursilna ila al mujrimin an aiko mu ne zuwa al mujrimin mutanen banza mu yagu mutane illa alalu inna lamnu juhu ajma'in su kina wannan garin kenan duka za a halakar da shi amma banda muta iyalallu ɗan gidan shi amma a gidan ma an ware in lamar atahu a gidan gaba da kaf kowa zai tsira sai matan shi muguwar mata sai sai ita alaka kaddara na inna halamin al-ghabirin ita mun riga mun an kaddara Allah ya kaddara tana cikin za su saura cikin azaba ba ta tsira a nan za a bata cikin zama azaba amma duka gidan gaba daya dandalu da iyalan shi za su wuta to me ce yalla ce فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنهم قوم منكرون
ha kalu bal قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون yanzu kenan gama abin an takaita maka abin sun kare gidan Ibrahim alayhis salam wani ɗan tawaga na baki a ce takwas ne nawa ne kai da ba rufa da kuka tawagar malaku Allah da haka manzon Allah ko Allah ya mu labari ba suno ne da wani ce ba takwas ne sha biyu ne kudi ne kurin dai baki ne na malaku kurin ka huta eh in ma nawa ne jama'a da ta malaku ne kurin yanzu sun kare gidan Ibrahim alayhis salam kuma ya ga sun zo gidan lu zuga sana a gidan lu falamma ja al lutul musalun lokacin da wa'annan manzanni suka zo gidan lut qal innakum qaumun munkarun kina shi ma dai da suka zo bai gane ko su waye ba dan za mu gano ina ta da hankali shi qalu bal ji'naka bil haqq ji'nak bima kanu fi yamtarun mun zo maka da abin da suke shakka na azaba kana musu wa'azi ku yi tsoron Allah ku yi tsoron azabar Allah suna kan babu azabar to wannan abin da suke shakka suke kokonto na azaba yau da shi muka zo eh mun zo da abin da suke shakka kai yau ya tabbata kuma wata zaka bi mun zo mana labari na gaskiya wa inna lasadiqun kuma lalle muna ga magana ta gaskiya ce tabbas haka zai kana yau lokacin su yayi ƙarya ta ƙari yalla ta gaba فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون yanzu kenan nan bayan da ya tattauna da su ya gano mala'iku ne yanzu kenan ba mutane ba ne kuma yadda ya tare hankalin shi zai san ga matsayinsu kuma sun ba shi labari su ina ma'aijo musubur ya tare su bai tsari sai ce gwar mutane naka lokacin asuba asuba tana yi sun gama yawon kare shi ya ce to yanzu kai kayan asubar ta yi fa'asar da ya halaka da kitsa minar da ya ka bi dare da kai da iyalanka ku ɗauki wani yanki na cikin na kayan asabar ka ɗauki na bashi na zaɓi cikin dare dai ka bi dare da iyalanka ka ɗauki wani yanki na dai ka huta da garin kayan asabar ka huta da iyalanka wata bi a dabarahun kenan idan idan suka bi suka wuta ka ba su kenan ka raka su kenan ka tura su kai baya wala yastafit minkum ahad kenan kai uban gida mun ga na annaba ka sa su gaba kana daga baya to kenan wani abu zai wakana aka ce wala yastafit minkum ahad kan wanda kenan kai ka kawai kan wanda ya waya cikin yanzu a ji da wani abu kan wanda ya waiwaya wa mu duhatu tumarun kurun ku ci gaba tafiya in aka ci gaba ku tafi kurun in aka ci gaba ku tafi ba ruwanka gaba kurun da aka maka kurun ina ta kenan suna tare da jagorancin mala'ika eh suna tafiya kurun ku kurun kuma kuma ku bi gaba kurun hanya kurun gaba hanya in aka ci gaba ka kurun gaba nan kurun in me gaji kan wanda ya waiwaya sai wannan tsohuwa ta jira kamar da Allah insha Allah kina wannan da haka aka yi mashi cewa kurin ka bi hanya ka bi dare ka sa sa a gaba ka bi baya in mu gaji kan wanda wa cikin kurin ku bi hanya kurin na sabu kurin wa qadaina ilayhi zalika wa qadaina ilayhi zalika al-amr an dabira ma ulai maqtu'un muslimin wa qadaina ilayhi zalika al-amr wannan tsari da aka mishi ka wuta ka sa su a gaba gaba baya an gaji ƙarar a kwallo wani ƙara kan wanda wayo wannan haka Allah ya hukumta wannan lamari ga annaban Allah do cewa annan daibir haula maqatu musulmin wa'annan mutane ke mutanen shi wasu kafircewa Allah yau asuba tana yi duka Allah zai tumbuka su gaba daya kenan kai ta kai daga yau duka sun gama yau gaba daya yau sun kare eh gaba ɗaya yau Allah zai gama da su a lokacin asuba kuma haka aka yi ne Allah ce yanzu وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون
yanzu Allah ce waje ahalin madinat istabshiru kun san haisuwar luwaɗi ne sun ga baƙi sun shigo gari samari kyakkyawa kyawa da mala'iku ne suna siffa mai kyau suka shigo garin da an gansu kuma suka yi gidan lu shi ne can yadda su sun zo da sabshiru ana wani ciki baƙi sun zo kamar da ka san mutane kan suka yi mata sun shigo gari an yi sun zo ka yi baƙi yan mata gidanka ka ga ana kai da kawowa ana zirkiya ko samari haka baki mata su shigo gari haka ne kira yanzu ya ga sunan an zo ana bishara baki sun zo da shiru aka zo kuma gidan du a kira ma da kaifi sai a hudu su ƙar inna ha'ula idai fi fala ta fada hun ita wa'annan baki na ne kaka kuma tattali kaka kuma tattali baki na ne iya tattali baki na ne kaka kuma tattali eh kaka kuma tattali wattaqullah wala takhuzun واتقوا الله ولا تخزون
qalu awalam قالوا أولم ننهك عن العالمين wattaqullah wala takhuzun ku ji tsoron Allah kaku kaku kaku bakanta mu ne kaku kuma tattali ku ji tsoron Allah kenan ku sha mata lahiya iya makiya qalu awalam man haka anil alamin kai lu ba mun hana ka ba aiji irin wannan mutane ka boye mana su ba mun hana ka ba boye irin wannan mutane kenan kai ai ba ka boye su ba mun hana ka ba kenan da mun hana su ne ka kan kenan ma an zo hana wa yake bai so suka da tsara amurka ke ba ma hana ka ba ɓoye irin waɗannan mana abokan aikin abokan muke abin da muke so irin waɗannan bayan allah ba hana ka ɓoye irin waɗannan ba qala ha
قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين subhanallah qal haula'i banati in kuntum fa'ilin wannan abin da kuke nema da wannan baki nawa in asha kuke ga iya na nan mata a ta diya shi duka diyan al'umma diyan annabi ma'ana ga iya mata nan ku je nan ku ga ta ku iya mata ba maza ba ga iya mata nan an haku da sha'awa ku biya bukatar kuma anan sai wani suka ce wala kada almata man fi mata min hak wala kada ta'lamu nurid cikin mutane قالوا لقد علمت ما لنا
kenan nan ka kaba ta mana lokaci ga iya mata ga wai ga iya wani ne kace wal qad alim wal qad alimta ma la nafiba na taka min haq ka san sarai ba mu bukatar mata sai ka gama wannan mata ke da man ka san sarai mu bukatar mata ba za ta mata kan sarai ce wanda ka ta'alama nuru ka san mun mu sarai kenan mun maza muke sukura ka kama kana mata kenan nan kan ma bata lokaci magana wa gajiya mata nan a ka san sarai mun ka san sarai gurin mu kullum mu maza muke sukura eh ba mu da bukata kan iya mata wa innaka ta'lamu min rud ka san mun mu sare idan muka bata mu lokaci yanzu kenan ka nutsa nan ba yanda zai an ce bayan wannan abu suna neman su kare kyaure ne nan dai Allah ya ce la'amruk innahum lafi لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون
nan bayan wannan labari ne Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labari yake cewa la'amur kuma Allah yana rantsuwa da rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana rayuwa rantsuwa da abin da yake so an ce Allah bai taɓa rantsuwa da rayuwa ko babban bane shi manzo Allah kadai Allah ya rantsuwa da rayuwar shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya rantsuwa da rayuwar shi annabi sallallahu alaihi wasallam la'amur ina rantsuwa da rayuwarka innahum su wannan mutane mutane da fi sakaratihim ya'mun su ga abin da ke gaban su azaba ta zo amma har zama duk wani da aka ta yi har azaba ta zo malabu sun zo su ji sun samu abinci abin mai bukata kace hauka sun rudu da ciki suna cikin banna an yi wa'azin an yi wa'azin kuma gadan gadan azaban mata zo mala'ikun da masu halakar da su amma suka so da sunan su suka yi ma da kai ne ta zuba da diwaji ta suna cikin imo Allah ta suna cikin imo eh suna cikin magagi na imo ba shi biyo shi ana duk wani abin da aka sai hau mai halakar da kai yazo kace zaka yi da shi can da Allah ce fa hakkum sai mushrikin فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل
Allah ce fa akhazatuhum sayhatu mushriqin nan kenan lokacin an ce da maza asuba na ko don su a gaya maka da asuba gari ya waye amma daidai hudawar rana aka musu tsawa a ce wannan mutane sun da azaba iri iri ga tsawa ga ruwa na na bala'i kuma aka musu juhun waina haka Allah musu ya ce fa akhazatuhum sayhatu mushriqin lokacin asuba hudawar rana tana yi tsawa ta kama su faja'alna aliha sakinaha muka yi mata juyin wani aka mai da kasan garin ya koma sama aka yi naka garin juyin wani aka ci eh wa amtarna alaihim hijatin min sijil an musu ruwa na duwatsu da fasu na wuta ka kenan ga wannan tsawa an musu kenan a za a musu ruwan duwatsu na azaba a takaice sun samu da azaba nau'i nau'ukan azaba nan waje ce garin wannan yau iya nan a cikin duniya wuri da ba baka wannan neman wai ya kafin cika iya nan kashe palestine za a kai ka wurin yau iya nan cikin kasar palestine wannan wurin za a kai ka wurin kuma iya nan har da sauran irin na kace lak wurin ya kuma zuwa kace wurin wurin lakaci an ce kusan an ce kusan kusan tsawon kilo 80 kusan kilo 80 take lakaci har sana nan tsawon kasai kusan kilo 80 lakaci kuma ce a duniya babu lakacirinta ne lakace lak kamar ce ido irin ruwan cadi shi ne lak irin ruwan cadi ba ruwan saboda aka gaza ruwan ne da lak a cikin irin ruwan cadi ne gulbi ko gulbi irin gulbin cadi haka take tana na hayo tana na haiwa duniya kuma ce babu lak irin ta a duniya ta ce ita ce aka ce kowa san dai ita bata cikin teku amma kuma aka ce gishirinta ya limka ruwan teku sau takwas dole ga ruwan teku gishiri gare shi wata to gishirin wannan na mutane su ya haɗu ta kusa takwas sai an mika sai mutum a mutum a cikin bebe saboda abin na cikin na abin da zuci na abin an mutum shiga bebe na spain tsiya da ke bebe ɗauka mutum tun bebe tsiya ciki iya nan yi wani hanzu iya nan kun ba abin da ke mutum ba dabba ko da shi ba dabba kama na zai rayuwa dabba ba dabba take rayuwa cikin shi balle magana ciyawa iya nan kurin ruwan kallo ne kurin na kallo kallo ne aya ce kurin yace faja'alna alaiha safilaha muka mai da kasan saman garin ya koma kasa wa amtarna alaihi hijjata musjid muka musu ruwan duwatsu na gasassan laka hijjata musjid hijara duwatsu musjid na gasassan laka kenan laka da sassa aka musu azaba da ita ala ce inna fi zalika la'ayatin
إن في ذلك لآيات للمتوسمين Allah ce inna fi zalika laayatin lil mutawassimin wannan abin da ya wakana ga mutanen Sodom mutanen Lut kwarai abin gani a lura ne ga masu tsayawa su lura su wa'asu da wani amari mai tsaya da abin da kai ya tsaya ya ba da hankalin shi ya lura me yayi a cikin nan gina ga ga masu lura ga masu tunani aya ce a gare su sun ga yanda Allah ke ma irin wannan abin ga yanda Allah musu a musu talala musu talala amma ƙarshen lamari ga da yanda Allah gama da su mun zama ta ne yanzu wani Allah san zai da su na yanzu ma nan abu yanzu ma ana nan balle a turai har afirka har da magana akwai masu luwaɗi tabbas akwai masu yallai akwai Allah kiyaye Allah shaida su akwai kirik ta samari don sun ba mutum ba biyu sun jaza suna mai jajen abu wani shi misali ya tuba iya nadama to yanzu iya gudun ya mutu sami illa ka san kuma kirkin ta yi iska musu baran ka zo ka kirkin ta tona asiri kada ne mahallaka ka suna mai barazana ita wallahi ya bari amma suna mai barazana suna ne anan go wallahi ya rubi mun garin har rubi mun garin wannan a suna nan kullun kizik ce kullun suke suke ake duwadi a boye kuma kace suke baka wuta an kawo kuma ya ma ya gama amma amma abin da kamata na na mugun abu kace kace hakuri kullun ka da kuma da Allah kullun amma ka shiga ma kun ka wuta kullun shamsa layya to irin wannan abin da za a duniya iya nan dan abin da ya huce wancan manzo kuma san wannan mai su da a yanzu gaskiya dukkan alamun da labarin na yanzu sun yi na da yawa dan kaga da yanzu da abin har ma ai abin za ai ma daga za a ma wasu rare ai daga za a wasu rare wasu rare ana yaki a amince a amince da hakikin kuma ganin duniya suna cikin turawa masu ba da ƙari ka hana mutane yancin su ne haƙƙin su ne an zargi shugaban wani ƙasa a ta saboda wasu yana hana luwaɗi ya suka yin luwaɗi su shi yasa kenan su iyar matsala kenan ya lagi iya aibanta luwaɗi wani luwaɗi lagi ne aibanta ta ma matsala ce a ga musu Allah shi da mu ita wa innaha labisa وإنها لبسبيل مقيم inna fi إن zalika la'aya في ذلك لآية للمؤمنين in wa innaha labisabilil muqim wannan garin da labari iya nan su da ke magana su kwarai ko iya nan kan hanya ce sananna da kan garin garin iya nan akan hanya yake bai bukatar lalimi wannan garin da aka yi wannan abun da aka halaka da mutanen lut iya nan kan hanya ce tabbatatta wadda ba boyayya ba eh illa fi zalika la'ayatan lil mu'minin wannan abin da yau kana ga wannan jama'a fare abun aya ne abun gani a lura amma ga ga masu imani Allah ta mallaka masu imani Allah kai murana ta insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh